أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi yau muna ashirin cif ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1435 wanda ya dace da sha takwas ga watan bakwai miladiya aihuwar isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha hudu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara a jiya mun tsaya aya ta ɗari da ashirin da takwas kuma ba mu yi bayanin wannan aya ba kawai mun fassara kalmominta don haka za mu koma aya ta ɗari da ashirin da takwas muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi rabbana waj'alna muslimaini lak
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da jero muna addu'o'in da annabi Ibrahim salam ya yi makansa da kuma zurriyarsa da kuma ɗansa Ismail shi ma addu'o'in da ya ci gaba da yi tare da mahaifinsa. don haka bayan waccan addu'a ta neman wato shugabanci ga zurriya ta yi bayan neman zaman lafiya da ya neman musu sannan kuma ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi addu'a ta yi sannan kuma ya ci gaba da yin addu'a ya ce rabbana waje Allah musulmai ne lak ya Allah ka sanya mu masu miƙa wuya gare ka wa min zurriyatina kuma daga cikin zurriyanmu Allah ka sanya ummatan muslimatan lak al'umma wadda take mai miƙa wuya zuwa gare ka wanda muka ce ya zamanto daidai ya zamanto abin da ya dace kullum kai ma ƴaƴanka addu'a Allah ya aza su bisa ga hanya ta gari an fahimci wannan da kyau kullum kai ma ƴaƴanka addu'a Allah subhanahu wata'ala ya aza ƴaƴanka bisa hanya ta kwarai hanya ta dacewa domin mi domin addu'a ta ma'ayi tana da muhimmanci sosai ga mutum amma wannan lokaci da muke ciki sai zamanto mutane suna wasa da bakunansu ma'aiha suna cine maɗiyansu suna la'anta ɗiyansu ba su yi ma 'ya'yansu addu'a na Allah shiryar da su idan ɗanka ya yi laihi ko ya yi wani abu babban abin da ya kamata kai mai shine kai mai addu'a Allah shiryar da shi ba wai ka koma kai ta zagin ɗanka ba kana tsine mai kana ƙoƙarin duk inda ka zamna kana faɗin munana abin da 'ya'yanka suke wannan ba alkhairi bane gare ka in yayi laifi dai yayi biyu yayi uku kai ta mai roƙon Allah Allah ya shiryar da shi Allah ya shiryar da shi baka sani ba lokacin da Allah zai shiryar da shi ta yi kai ka tsufa lokacin nan shine bai daukar nauyin ka amma kana da ɗaya goma duk ka tsire musu albarka sun lalace ka tsufa kuma cikin su babu wanda zai daukar nauyin ka kaga kanka na kakkashi don haka wa arina manasikana ya Allah ka nuna muna wurin ibadanmu wurin gini ko ku wurin ayyukanmu na ibada Allah subhanahu wa ta'ala ka sanar da musu wannan shi yake nuna cewa annabawa ba su zuwa da wani abu daga wajensu sai in sun samu umarni na wahayi kaga sai sun ka ce wa arina manasikana Allah ka gwada muna ba zuwa na su duk inda suka ga dama ba su aikata an fahimci wannan kenan addini bai son katsalandam yana buƙatar ka samu izini daga wajen Allah a ce maka abu kaza ka yi shi abu kaza ka bari kaga arina ka gwada muna kina Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika ya gwada musu yadda za su zartar da aikin su wannan sai zamanto ashe annabawa ma ba su yi ma Allah katsalan da sai sun tsaya an ba su sun yi sannan su aikata kowane annabi ne ya zo jumlatan kuma ya zo tafsila a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala da yake ba mu labari a cikin suratu Ibrahim mutanen da suka kafirce ma annabawansu sun ce wato in antum illa basharun misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله با يدذا أي مزومك دا وني أبو وني, وني أبو ندذا متي وكزوك وتحجة ودذا تنونا أنبتا كوكو متي كوي كوكو بري سيد أمرن دي زودة وجاء الله سبحانه وتعالى بيوا وني أنبي زودة وني رأي شتكين الديني balle wani wani mutum wanda bai san komai cikin addini bai ce a'a sai dai a bar shi iya yadda yake so annabawa ma wahayi na ake ce musu a ce ku yi kaza ko ku bar kaza haka Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sannan allamahu shadidul quwa kaga an sanar da shi ne ba kawai zamna da ya bai ce a to tunda an taba yi min wani wahayi kenan ma an bani dama in aikata duk abin da yake so ba haka nan bane addini bai bukatar ra'ayi amma mutane ne suke ganin cewa dole sai an bar su sun yadda suke so to ba matsala a barka kai yadda kake so ne matsalar take ba wa zai biya ka in kai yadda kake so Allah zai biyan ka koko shaidan dole Allah ya haɗa sharɗin sai ya ce ayi ake yi sai ya ce a bari ake bari to in kai yi da ra'ayinka to ina hujjarka annabawa suna tsayawa ne inda an kace musu duk lokacin da aka ce su yi kaza nan za su yi in an kace su bari za su bari sannan su suna zuwa su yi karatu ne ko a karantar da su a ce musu su zo su karbi wahayi wuri kaza kamar yadda Allah ya ce ma annabi Musa ya zo ya karbi at-taura ko ba haka bane ko kuma mala'ika jibrilu ya zo ya karantar da su kai kuma ka ce ka san addini kuma babu wanda ya taba karantar da kai to a ina ka samu akwai mutanen da suke alfaharin cewa su babu wanda ya karantar da su ba ba a san mallamin shi ba tun da ya tashi to ba a san mallamin ka ba ina kai karatu ko ko mala'iku ke zuwa suna baka karatu kaga wannan yana daga cikin rudun da al'umman musulmi take ciki jahilai suna son su jagoranci al'umma bisa ga jahilci sannan kuma wa arina manasikana wannan ya nuna cewa can kahin a ba su annabta ba su da ilimi sannan wa arina manasikana wannan yana nuna cewa can tunkan asali annabawa ba su da ilimi sanar da su ake yi kaga kenan asali na dan adam ya kasance bai sani ba amma daga baya sai a sanar da shi domin Allah subhanahu wataala ne ya ba da izinin a gwada musu sai sun kasan sani kenan waɗanda za su zo baya gare su su ne za su yi koyi da su ta hanyar ilimin da anka koya musu babu wani annabi wanda da haihuwa sai anka ce ya zo da ilimi a'a shi ma sanar da shi an kai kenan annabawa bai da Allah mutumin nan wa arina manasikana ya Allah ka gwada muna wurin ibadan mu kenan wannan ya nuna cewa dukkan annabi kahin ya zamanto annabi da ya kasance bai da ilimi sannan Allah sa an ka sanar da shi an fahimci wannan da kyau babu wani annabi wanda ya taho da ilimi daga wajen shi a'a Allah na yake sa a sanar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da shi mai tsananin karfi ne shi yasa a cikin suratul nisa Allah ya ce walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudillu wa ma yudillu wa ma yudillunaka ne wa ma yudillunaka na'am وما يضلون إلا أنفسهم على رمى وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة سيتي وعلمك ما لم تكن تعلم كاغا وعلمك ما لم تكن تعلم أن سند كي أبن دبك سيكا سنيبا da haka ba yadda za a yi mutum ya zo da ilmi daga wajen Allah face sai an sanar da shi amma mutumin da yake iddi'a'in Allah ya mai wahayi ba tare da Jibrilu ba to kaga wannan ba babu wanda ya mai wahayi illa shaytan domin akwai mutanen da yanzu suke iddi'a'in sun samu ilmi kuma Allah ya sanar da su ina sun ka same shi sai suke a'a kawai haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu wannan ilimi cikin zuciya akwai wanda ga iddiyayin wannan suna batar da mutane su ja mutane zuwa ga halaka Allah ya aiko annabi a sanar da shi kai ko kace Allah ya sanar da kai ta ina kuma ba a da labari sai ka zo ka ce a'a cikin zuciyarka Allah ya sanar da kai to kaga an kai Allah sanar da kai ta yaya an aiko ma mala'ika a'a wani shi na aikata ya ce an aiko mai mala'ika wani kuma ya ce a'a cikin zuciya sai kai haka yaji to wannan don a nuna muku cewa su kansu annabawa da sun kasance ba su da ilimi aka ba su ilimi to kai in ka ce kana da ilimi kuma ba a baka shi ba waye baka wannan wahayi to wannan wahayi ba wahayin Allah bane dole ya zamanto wahayin shaitan domin su kansu shaitan shi kanshi shaitan yana yin wahayi zuwa ga mutanen shi ko ba haka nan bane wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innahum la mushrikun sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura dole in an ka ce mutu yace an yi mai wahayi ba daga wajen Allah ba to shedan da ya mai wahayi don dama wahayi ko ya to daga wajen Allah ko ya hito daga wajen shedan wa arina manasikana wa tub alaina ya Allah ka karbi tuban mu wannan ayoyi suna daga cikin ayoyi masu ban tsoro nan wa tub alaina sun kace Allah ya karbi tuban su to kai fadan adam annabawa ma'sumai ne to kuma wa tub alaina bi itibari cewa ko da zuwa gaba za mu yi zunubi to Allah ka gafarta muna shine wa tub alaina ko kuma wa tub alaina tawazu'i irin na annabawa sun yi kankan da kai ko ya zamanto a'a wa tub alaina sun koya ma al'umma su abinda za ta yi baya gare su domin in ba hashawiya ba babu cikin al'umma waɗanda ke tunanin cewa annabawa suna aikata zunubi waɗansu suna ganin cewa annabawa suna aikata sagairu zunubi kankanin zunubai waɗansu kuma suka ce a'a annabawa ma'asumai ne ba su yin kuskure ko guda amma kaba'ira ba a taɓa samun wata mazhaba ba wanda ta ce annabawa suna yin kaba'ira sai hashawiya su kuma hashawiya kafirrai ne qat'an dan duk mutumin da ya ce annabin Allah yana aikata kaba'ira ya kafirta mutumin da ya ce annabin Allah zai iya ridda ya shiga musulunci wanda mutumin kafiri ne zan can ma ya ce shi musulmi ne ƙarya ne amma ta ina suke shigowa yahudawa da sauran kafirai sai su kirkiro wata mazhaba sai su cikin musulunci take don mi dan su zo da kafirci a cikin musulunci kamar yadda yanzu suke taimaka ma waɗansu ƙungiyoyi na kafirci da sunan musulunci sai a ɗauko yanzu babbar ƙungiya wadda ake ce mata 'yan ahmadiyya babbar cibiyar su a duniya tana ƙasar ingila ingila take taimaka musu me yasa ingila take taimaka musu saboda suna biya musu bukatocinsu da sunan musulunci suna cewa akwai wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko duk wanda yace akwai wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ba a shakka kafircin shi domin ya karyatar da alqur'ani kuma ya karyatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan wani iri ne kafiri ne amma sai a bar su su zo cikin kasashen mu suna gina masallacin ne suna zuwa da wani dan tarbamun su suna yi mutane wa'azi suna taimakawa suna cewa su musulmi ne sai ka fara yin zurhi cikin addinin sai su ce maka ai akwai wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne shi sai su ce maka Mirza Ahmad Gulam shi ko Mirza Ahmad Gulam dan kasar Indiya ne wanda ya iddiayin annabta don ya ce an ce cikin alkur'ani wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad yace to Ahmad kin nan ba Muhammad an kace ba don haka shine Ahmad ka gani akwai abu addinai da dama yanzu da su dan musulunci ake buda su irin wasu wani addini ake cewa Baha'i baha'i wani mutum ne ɗan ƙasar iran baha baha'uddin shi ne ya ƙirƙiro wannan addini da ya ƙirƙiro wannan addinin ƙasar iran duk da yake 'yan shi'a ne sun kaga ɓanna ta ta yawa sai suka kore shi daga waliyi sai ya zan annabi daga annabi sai ya zan allah ya ce shi allah ne kashe shi aka yi a ƙasar iran amma yanzu mutanen mu suna nan manya-manyan likitoci na ƙasar ga da manya-manyan ma'aikanta saura sun shiga cikin wannan addini haka iske musulmi ya ɗauki ɗiyatai ya ba su a gaba wannan mai addini duk wanda ya ba da ɗiyatai ga kafiri na tashi alkiyama Allah sai ya bayani sannan duk wanda ya yi itiqadin akwai mutum wanda Allah wanda ke amso wahayi wajen Allah ko ko Allah ne wanda ba annabi ba wannan mutumin kafiri ne to shi yasa yanzu kafirai yahudawa sun huta da su zo su yaƙe ku sai dai su ta kirkiro ga kungiya su ce kaza ce cikin addinin musulunci take su kirkiro wannan su ce cikin addinin musulunci take su kirkiro wannan su ce cikin addinin musulunci take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kahin ya sai ya ga ya muna abu biza mu rike ba zan bace ba alkitabu was sunna ka rike littafin Allah in an ka ci maka abin ga addini na a kawo maka aya sannan kuma na biyu a kawo maka hadisi in ba wannan bane ka raba kanka da shirme ka raba kanka da halaka ka wani ya so ya cika ka da dadin bakin banza da yohi ya zaka ya halakar da kai ya bata ma duniya ka kuma ya bata ma lafiyarka wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allah ka karbi tuban mu domin Allah kai ne at-tawwab mai yawan karbar tuba ar-rahim kai ne mai jin kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin yini yana tuba zuwa ga Allah so dari ko da abin da ya fi hakan ga to mu kuma musulmi yoshi muke tuba da kai da annabi shi annabi bai laifi to kai ko fa ka ci wannan ka ci haram ka ci wannan ka aikata wannan ka aikata wannan to ina kake tuba ya kamata mu rinka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ce rabbana wa ba'ath fihim ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم annabi ibrahim addu'a ta bata tsaya waccan aya ba rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim rasulan minhum ka tayar da manzo fihim daga cikin su minhum kuma nasu don akwai bambanci tsakanin fihim da minhum da ma'anar ba za ta canza ba da ya kamata a kawo guda tunda in mun ka ɗauki fihim cikin su to ai ba sai mun ka minhum ba amma da an ka ce rabbana wa ba'ath fihim ka aiko ko ka tayar fihim daga cikin su rasulan manzo kuma minhum daga gare su sai ya zama to cikin su yake kuma daga gare su yake ma'ana jinin su ne ina fata an fahimce ni yatlu alaihim ayatik wanda yake karanta musu ayoyinka wa yuallimuhumul kitab yake sanar da su alkitab littahi wal hikmata da hikma sune hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim kuma yake tsarkakar da su innaka antal azizul hakim Allah kai ne al aziz mabuwayi alhakim kuma gwani wannan addu'a ta annabi ibrahim Allah ya karbe ta domin ya aiko manzo daga cikin su yace huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يكبر الدعاء النبي إبراهيم سيستايد منزول تكنسو don mi an ka tayar da manzo daga cikin su saboda ya zamanto kusa gare su in ya zamanto kusa gare ka kai samun damar fa'idantuwa zuwa gare shi ko ba haka ba da yawan mutane kana son ka fa'idantu da baiwar da Allah ya ba su amma saboda sun yi maka nisa ba za ka iya samun kai gare su ba minhum daga gare su kuma ya tashi cikin su nasu ne suna jin yaren shi yana jin yaren su domin da ya tashi ba su jin yaren sai su kai mu ba magana abin da shi ke faɗa a'a maganar da yake yi kuna ji ku larabawa ne kuma an sabkar da alkur'ani da larabci kaga kenan dukkan abin da zai sa a samu saukin shirya Allah ya ba su shi gashi tare da su wani malami sai ka mutu baka gane shi ba sai dai ganshi cikin teli ko ba haka ba amma su annabi cikin su ya tashi kuma minhum nasu ne in yana magana suna jin abin da yake faɗa to ya da saura sai imani ina fata an fahimce ni yatlu alaihim ayatik yana karanta musu ayoyinka wa yuallimuhumul kitab yana sanar da su alkitab littahi shine alqur'ani ya sanar da su alkur'ani sanar suwa ya karanta musu lafuzzan shi sannan kuma ya fassara musu ma'anonin shi sannan ya aikata a aikace su gani domin akwai abubuwan da a aikace kuma ya aikata sun gani kaga sallah ta zo cikin alkur'ani ko ba haka ba sannan kuma ya fassara musu ma'anar sallah domin mi domin sallah ta saba mi ta saba ma sallah a larabci in an ce as-salatu a cikin larabci ana nufin addu'a ko ko kira an fahimci wannan amma an ce as-salatu ta shari'a ta saba ma wato ta larabci ina fata an fahimci wannan da kyau as-salatu shine kai addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sai an ka ce wa salli alaihim ina wa salli alaihim ana nuna annabi ya mu'minin salati ana nuna yayi musu addu'a huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu kaga ba a cewa mala'iku suna muna salati sai a ce suna roƙan muna Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna don haka as-salatu da larabci tana nuhin mi tana nuhin addu'a amma a shari'ancewa tana nuhin waɗannan ayyukan da ake farawa da kabbara a ƙare su da sallama sai ya zamanto a aikace kuma ya fassara musu sun ga abin da ake nuhi da as-sala an gane wannan da kyau to waɗannan abubuwan da yi a aikace su ne aka rubuta aka ce to ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga inda yayi kaza ga wurin da ya tsaya ga lokacin da ya kaza ga lokacin da ya kaza da aka rubuta aka aje shekaru sun yi tsawo sai aka samu masu tsaurin kai masu tsaurin idanu in ka zo ka ce musu ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ce a wannan ƙarya ce duk abinda duk hadisin annabi na cikin Qur'ani in dai an ce hadisi na to hadisi shi na cikin Qur'ani domin Allah ya ce fa bai ayyi hadithin ba da huyo minuna da wani hadisi ne za su yi imani in ba Qur'ani ba alhali kalima ta alhadith wato tana ɗaukan ma'anoni daban-daban tana ɗaukan alhadith zance duk maganar da zamu yi da kai ana kiran shi alhadith muhadasa ina fata an fahimce ni wani lokaci ba ana nuhin alhadith ana nuhin mafalki wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith ka gani amma saboda shi inda yake son nan sai ya dauka sai ce to to wal hikma to kuma ita ko hikma menene hikma kaga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu su ga yadda ake yi amma sai a sabo wani ya ce a'a alhikmatu hikima aka mihi to mi a hikima fassara mana hikima kai anaka ilimi ce hikima dai kawai hikima tunda dai alkitaba shine alqur'ani to hikiman nan fassara mana ita in ka fassara hikiman nan to ina take ina hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baji mun yarda da alkitabu qur'ani ko kuma Allah ya ce wal hikma kuma ka san alkitabu ba shine hikima ba to ina na hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari mun saka maka a matsayin ka na cewa baka yarda ba da komi in ba hadisi in ba qur'ani ba to alkitab littahi alhikma fassara mun in ka ce hikma to ina an ka samu ta tana ina ko ko ta bace wayu zakihim sannan kuma yake tsarkakar da su ya tsarkakar da su tsarki na shirka su nisanci duk abin da bauta da ba ta Allah ba kuma ya tsarkakar da su ya koya musu yadda ake tsarkake jiki a yi wanka saboda musulunci ya zo da tsarki a cikin musulunci babu dauda ina fata an fahimce ni musulunci ya baka dama so biyar kai arwallah har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa shin mi kuke gani da a ce akwai kogi bakin kofar gidan ɗaya daga cikin ku yana yin wanka so biyar datti zai saura a jikin shi suka ce a'a yace to kamar haka ne alwalla guda biyar an umurce mu da mu yi alwalla kai alwalla guda biyar wanda yake nuna cewa duk sallah in ta zo mustahabbi ne ko da alwalla ka bata kare ba ka ƙara yin wata sai ka zamanto cikin tsarki musulmi an umurce mu da tsafta duk lokacin da zamu yin sallah an baka dama kai wanka ka sa turare ka sa sutura mai kyau ka je masallaci ya bani adamu khudhu zinatakum inda kulli masjid amma sai zaman to masallacin ne su ne abba a tsarkakewa sannan kuma zuwa masallaci shi ne ba dauka da muhimmanci ba sai ga mutum ya dauki riga guda da ita yake zuwa masallaci sannan ya dauki su vettama su ne kayan zuwa masallaci amma in zai tiya service sai a bi costume a sa cravat in za a tiya ganin minister sai a sa ganila a sa hulla mai kyau a ta ganin ministar amma in za a zuwa masallaci sai a ɗauko tsohon riga wanda wani kama tun da maka ta shekara bakwai ita ce ke zuwa masallaci da ita kwamfule guda na zuwa masallaci wannan shine girmama Allah subhanahu wa ta'ala in za ka tarban wani mutum wani bawa Allah sai ka sako kaya masu kyau ko ko gayu in za a wajen budurwa sai a sa shadda a sa turare da an dawo sai a cire a sa tsohon riga a zo masallaci kenan budurwa ka tahi ubangijinka Allah ya kyauta innaka antal azizul hakim Allah kai ne al aziz mabuwayi babu abin da yafi karfinka al hakim Allah kai ne goni duk abin da kai bisa ga daidai kake yin shi sai Allah ce wa man yarghab wa man yarghab an millati ibrahim illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين نعم الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه wane ne zai kyaman milla ta annabi Ibrahim hanyar ta annabi Ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda ya wawaitar da kansa wala qad istafainahu fi dunya Allah ce hakika mun zabi annabi Ibrahim a nan duniya sannan wa innahu fil akhirati lamina salihin ranar tashin alkiyama hakika annabi Ibrahim yana daga cikin bayi na gari wa man yarghabu an millati ibrahima larabci yana da wata matsala wato wani lokaci harafin jarra in ya shiga cikin fi'ili yana canza mishi ma'ana in nice raghiba fi shay'i yana kamna abu in nice raghibtu an shay'i bana kauna abu kaga fi tana nuhin so an tana nuhin kyama a cikin larabci wani lokaci kuma to sai malamai suka yi sabani akwai lokacin da kuma ma'ana sai ta zo shin guda za ta zama ko ko canzawa za ta yi misali wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman to tatlu ala kina iya zaman tuwon ma'ana tatlu kitab nan dole sai an samu sabani shi yasa akwai manya-manyan makarantun ne na ilimin larabci waɗanda sun yi shekara dubu a duniya ita ce madrasa ta basra da kuma madrasa ta kufa waɗanda malamai ne na musulunci waɗanda suka tsaye da kansu don saboda matsalolin da larabci ke fama da su domin larabci shine fi kowane yare cancanta a tsaya a yi mai bauta a kiyaye shi don mi don saboda yana da alaka da littafin Allah in an ka bari bari banna ta shigo ta nan tana iya ta yi tasarruf zuwa ga alqur'ani ko ba ta shahi kalmomin qur'ani ba wajen fassara ana iya zuwa da ma'ana da ba mai kyau ba tunda in mutum ya fika jin larabci ya kawo wata ka'ida ta larabci ya shiga da kai sai batar da kai malaman basara suka ce to in aka samu huruful jarri wani lokaci tanubu ba'daha an ba'd ma'ana in dai ma'ana ba ta canzawa can a cikin asalin larabci to in ni kawo fi ko ala ko alba'u duka ma'ana ɗaya ne ra'aitu hu da ra'aitu bihi da ra'aitu fihi malaman basar suka ce a'a duk in ka iske fi'ili harafin jarra ya shiga cikin shi ya canza shi to sai dammana ma'ana shi an akhar ya dauki ma'ana wani fi'ili na can daban kaga da an ka ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman su yan kufa su ce to ita ala wannan ana iya shahita dama niyaba ne wato dama fi'ili yana ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi mubasharatan amma malaman basar su ce a'a wattaba'u ma tatlu shayatin sai an kaddara fi'ilin da yake da alaka da ala sai a ce wattaba'u ma tataqawwaluhu shayatin ala mulki sulaiman kenan fi'ili tala dammana ma'na taqawwala abinda suke kirkirawa na ƙarya wannan magana ce ta larabci ba kowa yake zahin gane ta ba amma dole ne sai mun bijiro da ita saboda ɗaliban ilimi da suke karatu a jami'a kakka sai ka zo ka iske abu ya girce ka haka kawai ko kuma kada ka zamanto wata rana daga tafsirin alkur'ani ka iske matsala ka rasa yadda za ka fita ko ka ɗauki ra'ayi na 'yan basra ko ka ɗauki ra'ayi na 'yan kufa amma dai ma'ana ka zamanto ingantatta ce zaka fita da ita Sheikh Usaimin rahimahullahu ta'ala yace shi ya ɗauki ra'ayi na 'yan basra ya yi ganin cewa a ce fi'ili kaza ya kumshi ma'anar fi'ili kaza da a ce harafin jarra na kaza yana zama mutuwa wuri kaza domin mi domin ba yadda za a yi wani harafin jarra ya zo wani wuri kuma ya bada ma'anar da yake basuwa domin su kansu huruful jarri ma'anar su ta bambanta ala sama fi ciki to ya za a ce ala ta ba da ma'ana ta fi yake cewa sai dai a ce ya kumshi ma'ana ta amma yadda fi'ilin ya kumshi ma'ana wani fi'ili ya aza yace to shi na ganin ya fi to dan haka wa man yarghabu an millati ibrahima wa yake kyama hanya ta annabi ibrahima illa man safiha nafsahu sai wanda ya wawaitar da kansa wannan ya nuna cewa duk mutumin da ba musulmi bane to wawa ne ko da yana ganin yana da wayo to wawa ne kenan sai mu ce duk kafirran duniya gaba ɗaya wawaye da munafiqai dukkan su wawaye da ala innahum musufaha walakin la ya'lamun su suna kallon ka kai baka san abin da kake yi ba kuma kai ne ka san abin da kake yi domin kai ne kake da'a ga ubangijinka wanda ya halice ka amma su suna biyayya ne ga waɗansu mutane waɗanda ba Allah ba ko kuma suna biyayya ne ga shawarsu ta duniya na abin da ransu ya basu to wa'anda wayo cikin mu da mu da su wanda ya bi Allah adda wayo ko wanda ya bi shawa ko ya bi wani mutum wanda ya bi Allah shi adda wayo wala qad istafainahu fi dunya Allah ce mun zabi annabi Ibrahim a nan duniya don haka annabta zabi na Allah subhanahu wataala mataki mataki ne waɗansu Allah ya zabe su zamanto annabawa waɗansu Allah ya zabe su su zamanto masu ilmi mahaddata alqur'ani waɗansu Allah ya zabe su su zamanto cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma zabi ne ka zamanto cikin yayya al'umma waɗansu kuma Allah ya zabe su su zamanto masu hali waɗanda su taimaka ma addini waɗansu kuma Allah ya zabe su su zamanto masu ilimin da za su taimaka ma addini kowa Allah subhanahu wataala ya bashi wurin shi zabi ne amma babu zabi irin na wato annabta inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin sannan Allah yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas inna Allah sami'un basir sannan Allah ce thumma awrasna al kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah wannan zabi ne da Allah subhanahu wataala Allah ya sanya mu cikin waɗanda zaba cikin na sama-sama sai Allah ce ni in qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangiji shi ce mai aslim ka miƙa wuya ya ibrahim ka miƙa wuya na aslim ana nufin al-islamu shamil miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ga dukkan abin da Allah ya ce a yi kuma ka bar dukkan abin da ya ce a bari gaba ɗai al-istislamu lillah ka miƙa wuyanka ga Allah gaba ɗai ka jayu kenan kamar yadda ku gani ana ɗarme maraki an samu yaggiya in ya ɗauri da kyau duk inda an ka ja can na yi to ka miƙa wuyanka ga Allah da Allah ya ce kaza ka ce sami'na wa ata'ana in Allah ya ce a bari ka ce sami'na wa ata'ana shine aslim qala sai annabi ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin talikai ban miƙa wuya na ba ga kowa sai gare shi kakka miƙa wuyanka ga kowa in ba ga Allah ba shi yasa ya ce mu ce mu mutane ne inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin sai Allah ce wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub a wata kira'a wa ausa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub sai zaman to fi'ili ne ruba'i yana bada ma'ana guda wato an ce wassa fi'ili ne wanda yake yana dauke da haruffa guda hudu da wawun da sadun guda biyu sannan da alif al-maksura wassa yayi wasici in an ce ausa yayi wasici don haka ruba'i ne sai dai bambancin su wancan ruba'i ne wanda yake na da hamza wannan kuma ruba'i ne mudha'af akwai af'ala dukkan su wato af'ala ne shi ko wancan fa'ala ne in an ce awsa af'ala in an ce wassa fa'ala a larabci kuma idan fi'ili bai yi ta'addi ba in ana son shi ta'addi sai a ƙara mai alhamza ko a ƙara mai tad'if in nice zahaba ya tahi in ina so in ce an tafiyar da shi to sai in zo da alhamza ko ko in zo da shadda akan wato ainun in nace azhaba ya tafiyar da shi kaga kenan na ƙara alhamza misali kuma in nace zahaba ya tafi in ina so in yi wato shi ta'addi zuwa ga maf'ulin bi sai in ce zahaba zahaba ya tafi sai dai malaman sarfu sun kace wanda an kai ma shadda ya hi nuna karfin ma'ana fiye da wanda an ka samu alhamza domin in nace za azhaba bai kai karfi ba ko cikin ma'ana in ce zahabahu ya tafiyar da shi don haka wa wassa biha yayi wasici da ita biha ita ce almilla ita ce wannan hanya ta musulunci ko kuma wa wassa biha yayi wasici da ita biha kalimatu shahada da wanda yace almilla da wanda yace kalimatu shahada duk daidai domin kalimar shahada ita ce musulunci ita ce millakin ta musulunci yayi wasici da ita wane ne ibrahim shine fa'il annabi ibrahim banihi yayi ma ƴaƴansa wasici da wannan kalima wa yaqubu da kuma yaqub shi ma fa'ili ne marfu'un domin ma'tufi ne alal fa'il sai zama to marfu'i kakka ce wa yaquba ya baniya yace ya ku ƴaƴana inna allaha astafa lakumuddin Allah ya zaba muku addini kaji abinda zakai ma diyanka wasici ka faɗa mai duk duniya babu abin da ya musulunci muhimmanci a rayuwarka da kuɗi da aiki da menene da menene dukkan su su kai daraja addinin musulunci ba in dai baka yi ma ɗanka gosiya wallahi ka ci amana tai ka nuna ma ɗanka addini ya yi komai muhimmanci duk abin da kake yi in an ce Allahu akbar ka aje shi ka ta zuwa sallah zancen harkoki na duniya a aje ka nuna ma ɗanka sallah ita ce gaba ka nuna mai addini shine gaba amma ka bar ɗanka kana koya mai duniya ta hi ƙur'ani ta hi addini addini ba wani abu na ba malamai ba wani abu na ba to wallahi ba kai ma ɗanka wasiya mai kyawu ba ina fata an fahimce ni shi yasa da yawan mutane yanzu ko a aikace ko ga baki suna nuna ma su duniya ta hi addini ina fata an fahimce ni yau in ɗanka zo premier lakwal kana sai mai moto in ɗanka zo premier lakwal kana sai mai mota kullum kuma kana kashe mai kuɗi amma babu wanda ya taba azama ɗanai ya ce in ka harrace suratul baqara ina sai maka moto ba in akwai shi a kawo to wannan mishike nunawa in dan ka kawo min wanda ya ce zai sai ma ɗanai ke ce in ya harrace suratul baqara kaga wacce kyauta ka taba azama ɗanka in yayi kokari cikin addini kawo amma yanzu ɗanka kaji an ce ya zo dai zai ka ce to in ka zo preme ka zan sai maka ka gani ko ka nuna mai kenan ga abin da adda muhimmanci gare ka shi wancan bai da muhimmanci gare ka ina fata fahimce ni yara lundi mardi mercredi jeudi vendredi sai su kai lakol samedi dimanche sai ce kai in kun ga dama ku taimaka makaranta in guna ma ku zaman ku kaga wancan da ya tabbata ya san dai sun rike tun da suna zuwa lakol to menene adda muhimmanci kun gani a aikace muna yin wannan ko ba mu faɗi gabaki ba wani gabaki ne yake faɗi wani kuma a aikace ne to don hakan gaci ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din addini Allah ya zaba muku shi shine babban babban jarinka da ka rasa shi kai asarar duniya kai asarar lahira fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yi sake ku mutu ba tare kuna musulmi ba malamai suka ce nan wato jam'i ne za a yi sannan a hita da umarni guda domin da anka ce fala tamutunna kakku mutu mutum yana aika ne dan adam yana aika hana kai ga mutuwa bai yiwa annabi kuma yace madane kakka mutu don ko ya ce mai kakka mutu mutuwar zai yi an gane wannan da kyau aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada amma illa wa antum muslimuna face kuna musulmi to sai ka hada su kada ku yi sake ku mutu ba akan musulunci ba shine abin da ake nufi an gane wannan sai Allah ce am kuntum shuhada a idh hadara yaqub al maut shin ko kun kasance kuna halarce kuna zamne kuna nanna idh hadara yaqub al maut lokacin da mutuwa ta zo ma yaqub a'a ana nufin lokacin da asbabul maut sun ka zo mishi domin na an yi hasukin asbab am kuntum shuhada idh hadara yaqub asbabul maut domin in mutuwa ta zo mai kuma ai bai iya magana ko eh ko shi na iya magana mutumin da ya mutu yana iya magana a'a lokacin da ya ga alamun mutuwa ta zo mai a larabci sai a shahikin mudaf sai a kawo mudafun ilaihi a wurin shi was'alil qaryata allati kunna fiha ay was'al ahlal qaryati allati kunna fiha to nan da anka ce am kuntum shuhada'a إذ حضر يعقوب الموت أي أم كنت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب أسباب الموت domin dan adam wani lokaci yana ganin alamun lokaci ya kusanto ko ba haka nan bane idan mutum ya dogon rashin lafiya ya yi rashin lafiya mai tsawo za ka ga alamun zai ganin cewa lokaci ya fara matsowa ko kuma idan mutum tsufa ya yi mai yawa za ka ga zai ga alamun kamar lokaci ya yi sai shekirai ya'ya ne gaba ɗai a yi abin da aka ce ma renon da fami a taro kowa da kowa ce to baba zai magana to kunji kunji kunji kunji na ga alamun da ya jikin ganau koko tsufa ya yi yawa to ta yi fa za mu tafiya kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to bari mu ji abin da shi annabi yakub ya ce iz qala li banihi sai ce ma ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di in nin mutuwa za ku bauta ma shina da ƙarhi ne ya musu wasiya da ita kuma yanzu zai bar duniya sai kiristoci ma ta abudu min badi wa za ku bauta ma in na mutu kaji tambayar da ya musu wannan yake nuna cewa ashe babu abin da yake da muhimmanci irin aqida babu abin da yake muhimmanci ga ɗanka kaga shira bisa ga aikin addini wani da ya ga ɗana ya fara zulima addini shi da kai ne ga kira ne shi idan kai mai faɗa da ya ga ɗan shi na son zuwa masallaci shi na kiran sallah sai ce kai bari wannan aiki ba aikin ƙurai na ba ce wadda bari kiran sallan nan talauci yake kawo da ya ga dan shi na yanzu a masallaci ce a shi bai son haka nan yayi son dare da shiga ya mace harkokin duniya amma ku dibi annabin Allah annabi Yaqub annabin Allah ne kuma ku duba ku gani cewa annaba ƴaƴan shi in ma dai mu ce dukkan su a wata mazhaba ta malamai annabawa ne ko kuma mu tayi cewa cikin ƴaƴan shi akwai annabawa tunda annabi Yusuf dan shi ne ko ba dan shi bane eh to in mun ka dauki mazhaba ta wadansu malamai cewa sun kai dukkan ƴaƴan shi annabawa ne kenan annabi kuma wanda ake ma wahayi ko kuma mu dauki cewa annabi Yusufa shi kadai ne annabi daga cikin ƴaƴansa tunda shi ya tabbata a nasance to ku diba da ya tar da ƴaƴan shi yace musu mata abudu da min ba'di ka dibi annabin Allah wanda aka yi ma wahayi ya kire annabin Allah zai mai wasiya kuma ya yi mai wasiya da aqida kai ko da kai da danka ba ku taba zama da ba kun ka tattauna kan matsayin addini amma ga annabi wanda aka yi ma wahayi bai bai tsere bai tsere mu tsoron cewa dan shi ya fada cikin shirka ba har lokacin da zai mutu sai da ya kire annabi mai wasici da aqida amma muku na sai a ce a'a aqidan nan mutanen Niger sun gane aqidan nan bai dace ana magana saman ta ba bai dace a rinka tura ma mutane aqida ba saboda tana kawo hitina waye ga maka tana kawo hitina kai kokari ka nuna mutane gaskiya ko tahiya za kai kai kokari kai wasici bisa ga addini ma ta'buduna min ba'di sun kace qalu na abudu ilahaka suka ce zamu bauta ma ubangijinka wa ilaha abaika kuma ubangijin iyayenka suwaye iyayen naka Ibrahim da Ibrahim wa Isma'il da Isma'il wa Ishaq da Ishaq ilahan wahida abin bauta ne guda katal la sharika lahu wa nahnu lahu muslimun sannan mu masu mika wuya ne gare shi wannan yake nuna cewa ashe wasiya duk wanda zai mutuwa ya ga mutuwa ta zo mai wasiyinci na farko wanda zaka fara yi shine kai kire ƴaƴanka kai musu wasiya su shirki addini amma mu kuma ina yanzu wasicin da muke fara na kuɗi muka farawa ta ce to takardu na gida kaza da na gida kaza suna wuri kaza takardu na gida kaza na gida kaza suna wuri kaza tawo sai a kare wannan wani ina biya sai bashi kaza bai biya ni ba ka san kuma mutumin nan bai da maimakon ka yahe mai kai kusan mutuwa dan ka samu lada sai ka ga madiyan ka don ai ta shari'a ce to wani miliyon kaza ne ka biya sai kuma ya talauce wani miliyon kaza wani miliyon kaza ai ta shari'a da diyanka maimakon waɗanda ba su da hali ka yafe musu don ka samu lada amma ka yi son ka bar ɗiyanka a rikici da su baka yafe ko kuma ka bar rikici na duniya sannan kuma sai a ƙara wani kun san muna da gaba da shi to kun san tun kakakin mu mu uwaye mu ba su shiri to gaban nan fa a ci gaba da yin ta har yanzu yanzu na an ka fara abinda mutane suke yi kenan mutum ya kira ƴaƴan shi ya gaya mishi ya ce wani ba mu shiri da shi har lahira don haka kuma ku rike wannan abin shi ma wanga ya kira ƴaƴa ne sai ku sai ku bar mutane gadon gaba ta banza da shi abinda mutane suke yi kenan ko kuma mutum yayi wasiti da abinda bai da kyau ya san abin nan ya saba ma alqur'ani ya saba mu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi wasiti da shi sai a rubuta kuma a aji har a zo ana alfahari da mutum ya bar wasiya wadda ta saba ma abin da Allah ya ce to da shi da ya kwaɗi wannan wasiya da waɗanda sun ka zartar da ita dukkan su sai sun ba da amsa gaban Allah subhanahu wataala idan mutum ya yi wasici da abin da yake haramu an ka aikata baya gare shi wallahi da ku da shi duk sai kun amsa amsa gaban Allah subhanahu wataala in mutum ya yi wasici da abu mai kyau a aikata wanda bai da kyau a bar shi da addinai magana ta rage ta kare kuma ka yi ma ɗiyanka wasici da addini shine wasiya ta farko amma ka bar mutane cikin gaba wallahi baka bar alkhairi ba sannan malamai suka ce nan da an ce ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wannan yana nuna cewa kaka ana ɗauka shi matsayin uba domin shi annabi yaqub wanda a yi shi ne ishaq isma'ila kuma wato dan uwan mahaifin shi ne amma ibrahim kakan shi ne domin shi ya ahiwa shi ya ahimi shi ya ahi annabi ishaq kenan kaka ne na yaqub amma sun ce ilahaka wa ilaha aba'ika ka gani a wannan ne malamai suka ce kenan kaka matsayin uba shike a wajen gado in babu uba sai dai an yi sabani wajen gadon kaka da yan uwa jamhur sun ta yi cewa yan uwa suna gado tare da kaka domin in ga uba to su diya ba su gado amma in ga kaka yana musharaka wato a mazhaba ta jamhur yana musharaka tare da su amma su al-ahnaf al-hanabila sun kace a'a shi kaka yadda uba yake haka yake yake hana su gado amma wannan ba mazhaba ta jamhur bace ba mazhaba ta zaidu bace sannan kuma ba mazhaba ce ta jamhurul fuqaha kaka yana gado tare da mi tare da ko da yana dauka sunan uba to amma bai hana ma yan uwa gado yadda shi uba in yana nan yan uwa gaba ɗaya duka ba su gado an gane wannan domin alqur'ani ya kawo sunan kakakin ne lokacin na kiransu wato uwaye ya bani adama ko ba haka Allah ce ba ya ku ƴaƴan annabi Adam alhali ku annabi Adamu ba baban mu ba za a ce mishi kakan kakan kakan mu ne na farko domin shi ne dan Adam na farko amma sai Allah kire mu ƴaƴan shi ya bani Adama an gane wannan sai Allah ce tilka ummatun تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
الله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت waccan al'umma ce da ke ta gabata kamar an dawo ne yanzu ana magana da wa da ahalul kitabi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waccan al'umma ce ta rigai ta gabata an ba ku tarihin su don mi don saboda ku daina kirkira ƙarya kuna cewa annabi ibrahima da isma'ila da ishaqa da yaqub sun mutu ne akan yahudanci da nasaranci ba akan musulunci ba tunda Allah ya tambaye su ko kuna halarta lokacin da suka mutu to ga abin da suka yi wasici da shi sai da ce to tilka ummatun qad khalat al'umma ce ta gabata ta riga ta wuce laha ma kasabat abin da suka aikata yana gare su walakum ma kasabtum abin da kun ka aikata yana gare ku kenan nan ana nuna maka cewa dan babanka yana da daraja to aikin shi ba zai amfanar da kai da komai ba in baka tashi kai aiki ba laha ma kasabat walakum ma kasabtum ba a tambayar kakanka a ce mina na jikan ka yi shi kuma jika ba a tambaya ne a ce mi kakanka yayi laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba akan abin da sun kasance suna aikatawa da haka kenan abin da ya kamata mutum shi amfani da shi shine kokarin yin aiki ya ga ya kawo ci gaba cikin al'umma tai amma ka yi ribda ciki ka yi tunani da gidanku saboda an bar kuɗi ko an bar ilimi ko ko saboda babanka to an yi asara idan wato ƴaƴan masu ilimi da masu mulki da masu kuɗi akwai abin da ba su kallo kullun in ka ga babanka yana da ilimi ko ka gane mai mulki ko ka gane mai kuɗi ka tsaya ka yi tunani yaya an kai samu wannan matsayin shi ne abin da ake bukata kai kallo eh an ce maka mutumin ga hafizin qur'ani na kowa shina so shiga hafizin qur'ani sai shi ta mamaki a to da an ka ce maka hafizin qur'ani na ka tambaye shi kaga da an kai ka haddace qur'ani bari kallo ne ka ce kana son ka zama hafizin Qur'ani tambayi shi kakana ya zama hafizin Qur'ani shekara nawa shina hadda Qur'ani shekara nawa ya bar harkokin duniya na jin dadi mutane suna nan suna son su ji dadi shi ya bari ana ta ana hira ya bar hira ana kallon tele ya bar kallon tele ana kallon balo ya bar kallon balo ana zuwa wajen taro ya bar zuwa wajen taro ana son kaza ya bar zuwa shi tsaya shi kama muraja alqur'ani sai ya harda shi sai da ya yahi duk waɗannan abubuwa da ka gani sannan ya samu ya hardace to kai ma in kana son ka hardace Qur'anin to ga aikin da zaka yi kenan amma bai yiwuwa ka zo ka sha shayi tare da masu shan shayi ka zo ka zauna ka yi hira tare da masu hira ka tai zuwa harkokinka duk lokacin da ka ga dama sai lokacin da ka ga dawo ka dawo ba ka karatu ba ka muraja'a kuma ka ce ka samu harda Qur'ani ba zai taɓa yiwuwa ba duk lokacin da kake yin wani aiki to ka bar wani aiki da zaran ka tafi wajen karatun Qur'ani to ka bar abokanka suna wajen hira ko ka bar abokanka suna can wajen bidan kuɗi kai yahewa ne kai ka daure ka ci da zuciyarka sannan ka ce ka yi an gane wannan da haka iyayenku sun samu mi sun samu daraja ne saboda abin da sun ka gabata suwa mutum bai alfahari da ubanai sha'ir yake cewa kun ibna man shi'ta waktasib adaban yughnika mahmuduhu anin nasabi innal fata man yaqulu ha ana za laysa al fata man yaqulu kana abi sha'ir yace kun ibna man shi'ta in kana so a kire ka dan duk wanda kake so ubanka ya zamanto kowa ne amma ya ce waktasib adaban kai kokari ka samu ladabi na al'adab sun ka ce al'ilm abu na farko ana sun ka samu ilimi da kuma sanin yadda ya kamata ka zama da mutane yughnika mahmuduhu anin nasabi yabon da za a yi ma in kana da ilimi sai ya wadatar da kai daga dangantaka ba sai an tambaye kai danwa bane ko ba garan bane in mutum ya gane ka hafizin qur'ani sai ya tambaye wa ubanka ha in kana da ladabi kana da biyayya sai an ce kai danwa kake ina ruwan mutane da kai ladabinka na suke kallo sai a ce wane mutumin kirki na yace innal fata man yaquluha ana za hakika zarumi wanda ya kamata a yi koyi da shi ko kuma wanda ya kamata a yi alfahari da shi a faɗe shi cikin al'umma man yaquluha ana za wanda da cewa gani nina ina fata an fahimce ni wane na a hafizan alqur'ani kace gani wane na ya gina masallacin nan ka ce gani wane na ya gina makarantar nan gani wane na ya gina makaranta ta marayu gani ha ana zani nawa ne amma laysa alfata man yaqulu kana abi ba wato zarubi ba shine wanda ka cewa ba iyayina yaka ji ya ce babana kaza na babana kaza na babana kaza na to da baban ka zan kaza sai ka yi ni kai ko sai ka zo ka zamana kan lalace ko wannan shine abin da da yawan ƴaƴa suke alfahari da shi da yawa alkhairi na kubce musu ta wannan hanya don mi don ba su son su yi kokari irin yadda iyan sun kai kokari Allah ya kyauta malam sai Allah ya ce mi
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا سنتي كونوا هودا أو نصارى ku kasance yahudawa ko nasaru ta tadu sai ku shirya kul ka ce da su bal millata ibrahima hanifa a'a muna bin hanya ne ta annabi ibrahim miƙaƙiya wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da har yanzu nake maimaitawa cewa da yawan masu tafsirin alkur'ani suna fassara su ba daidai ba domin za su ce wa qalu sun ce kunu hudan aw nasara ku kasance yahudawa da ko nasaru ta haka sai ku shirya kamar dai yahudanci da nasaranci akida guda ce alhali ba haka bane a'a wa qalu kunu hudan yahudawa sun ce ku kasance yahudawa ta haka don ku shirya au nasara nasaru sun ce ku zamanto nasara ta haka don ku shirya domin da nasaru da yahudawa ba addini guda bane mun sha maimaita muku wannan wa qalat yahudu laysat nasara ala shay wa qalat nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatrun alkitab dole sai mun gane wannan da kyau amma da yawan wadansu sai su ga miske maka da yahuda da nasaru duk guda ne sun ce ku zaman to nasaru ko yahudawa sai ku shirya wa ya ga maka wannan shi ba yahudi bai yarda da wata shirya ba in ba tashi ba shi ko ba nasare bai yarda da wata shirya in ba tashi ba amma suna shige mu na mu musulmi ne yasa saboda in sun ka tashi yakan mu da kristoci da yahuda sai su haɗe lokaci guda su yake mu sai mu azaru tare suke ba tare suke ba an gane wannan sai Allah ce kul kace da su bal millata ibrahima hanifa shi milla ya zo da ta'un kuma maftuha wato maftuha ko kenan sai zama to maf'ulun bihi na wanda an kai harfukin fa'ilkin shi kuma an kai harfukin fi'ilkin shi ai bal nattabi'u millata ibrahima hanifa mu muna bin hanya ce ta annabi ibrahima ita kadai mun ka sani ku can ku sai ku rike wani abu wanda ba shi ba hanifan wanda yake ya karkace ma duk wani addini wanda ba addinin musulunci ba da ya ga abin da ba musulunci ba sai ya karkata zuwa ga musulunci yana ta yana sante shi dai musulunci nan na yake kallo Allah ce wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahima bai kasance daga cikin mushrikai ba wannan raddi ne ga dukkan waɗanda sun kai iddi'ayan annabi ibrahima nasu ne kun san yahudawa sun ce annabi ibrahima ba yahude ne ko ba haka ba su kuma nasaru sun ce annabi ibrahima kiristanci yayi su kuma mushrikan makka sun ce a'a sun gadi addini ne na annabi ibrahima sai Allah ya ce a'a ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin qulu amanna billah
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا كتي ياكو مسلمي آمنا بالله من إيماني دا الله وما أنزل إلينا دا أبين دا أنك سبكر غريم شيني من شيني القرآن وما أنزل إلى إبراهيم كما من إيماني دا أبين دا أنك سبكر النبي إبراهيم وإسماعيل da Ismail wa Ishaq da annabi Ishaq wa Yaqub da annabi Yaqub wal asbat da kuma jikoki ana nuhin jikokin annabi Yaqub waɗanda sun ka samu annabta wa ma utiya Musa wa Isa da abinda an ka ba Musa da Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da abinda duk an ka ba annabawa daga wajen ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin su ta hanyar annabta mu ce ba Allah ya aiko su ba wa nahnu lahu muslimun sannan mu ga Allah masu mi kauya muke wannan yake nuna cewa addinin musulunci shamil ne addini ne mai adalci baka cewa kai imani da wannan annabi kamar wannan annabi bashi annabin Allah guda in ka karyata ka kafirta amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin mu zamu yi imani da shi kuma zamu yi imani da abin da an kasabkar mishi mu yi aiki da shi amma su sauran annabawa abubuwan da an kasabkar musu bai ma zo gare mu balle mu ce mu yi aiki da shi ba a samu mu yi aiki da shi ba mu dai yi imani da Allah ya ba su wannan abin ina littafan da an ba annabi Ibrahim suhufu Ibrahima wa Musa ina suke babu su amma mun yi imani da Allah ya saka mu annabi Ibrahim da suhuf shikenan ina suke ba mu gani su ba amma mun yi imani da Allah ya saukar da su a taura da injila to yanzu akwai saura saura ba su canza ba saura yana nan ba mu cewa duka sun canza shi amma qur'ani za mu rikewa in sun ka faɗi magana sai mu diba cikin qur'ani in qur'ani ya gaskata da ita sai mu gaskata ta dama musaddiqan lima bayna dayhina in kuma mun ka iske ƙaryata to mun san ƙaryata sun ka kira mu Allah domin magana Allah ba a cin karo ba ta cin karo da juna an gane wannan don haka sai kun yi hankali don ahli kitab suna cewa to in kun yi imani da Isa to ai ga injila nan ku je ku yi aiki da ita sai a'a ba a ce mu yi aiki da ita ba ce an kai mu yi imani da Allah ya sabkar da ita amma mu qur'ani an kace mu yi aiki da shi kuma duk abin da a cikin injila wanda ya saba ma qur'ani to kuna kun kake kira shi ina fata an fahimci wannan da kyau domin a cikin attaura da injila an ce ku bi annabin da zai zo annabin karshe annabin karshen zamani kuna da siffofin shi amma kun zo kun canza saboda hasada da keta da bakin ciki da girman kai shi yasa kun ka canza siffofin wannan annabi an gane wannan to don hakan ga aƙida ce ta muminai ba a bambantawa tsakanin Allah da annabawa ne babu wani annabi wanda ba za ka yi imani da shi ba kuma babu wani littahi wanda ba za ka yi imani da shi ba sannan ba ka rarraba ka ce na yi imani da wanga hadisi amma ban yi imani da wanga hadisi ba ko ko na yi imani da wanga aya ban yi imani da wanga aya ba duka gaba ɗai riƙewa ne zakai inda an ce ma daga wajen Allah ne amma da kaga mutum na bambanta tsakanin wannan da wannan to ya dauki aqida ta yahudawa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd a bambanta tsakanin wannan annabi a ce wannan annabi ba za a yi imani da shi ba wannan ya tuna mini wata kissa da ta faru ga wani musulmi da ya je likita kusan in ka wuce garin Kwanni akwai wata likita da kristoci suka gina ana ce mata galmi cikin garin galmi suka gina ta menene suke ce mata sant menene naman ce wani dai suna gare ta to yanzu mafi yawancin masu aiki wannan wuri kristoci ne in ka zo musulmi sai su yi maka magani suna nan suna jiran nasar lokacin da su mai da mu kiristoci don likita ta jima sosai galmi na'am garin galmi to yanzu wani musulmi ya zo za a yi mai magani sai ga alamun kamar ahli sunna na yana da gemi to da ya ga alamun ahli sunna na yana da gemi kenan kullum suna son su samu sirrin musulunci ga musulmi sai ce mai kai ahli sunna ne ta mishi awo ya ce gaskiya cikin addinin musulunci akwai abubuwa da dama akwai ɗariƙa akwai shi'a akwai wane ne amma ku ahli sunna kinan mu mun ganin kuna adda aqida mai kyau to in ba da abin kirista ba kai da baka da addinin musulunci ba ya zaka ka gane cewa mutum shi adda aqida mai kyau sai ce mai amma abu guda abban gano ma ba ni har yanzu cikin musulunci ban gane wannan ba yace mai menene abba ka gane ba yace an ce duk musulmi ya tsaya ga mata hudu amma ku annabi an ce mata tara yayi yi wannan ban gane shi ba cikin musulunci sai ce wannan shi kadai abaka gane ma ba yace a wace to ai wannan bai sauki ne yace kaga annabi yayi mata tara an ce musulmi su yi hudu kenan kaga annabi ya tsere ma wa ya tsere ma mutane ko da mai tara da mai hudu a gaban wani ha da wanda adda tara da wanda adda hudu wace gaba mai tara ko sai ce mai to kai kuma kun wuce annabin ku yesu almasihu har ya mutu bai aure ba kuma ku kuna ya aure kun wuce annabin ku sai ce kai kai kai to wannan magana mu tsaya bakin nan kaga in wani na zai zo ya kawo mai aya ya ce kaza ya ce kaza a wani lokaci in sun ka kawo maka ɗebo cikin abin da suka yi imani da shi sai ka ba su yace mai to mu mu annabin mu ya wuce mu ku kuma kun wuce annabin ku haka wani bayahudi da ya zo inda wani malami yake mishi tambaya yace ku musulmi akwai bambanci gare ku kunce bamu da bambanci abin ga mu adda bambanci ku ba ku da bambanci yace eh yace a cikin qur'ani an ce an halatta ma musulmi ya armi matar da take akan addinin yahudanci da kiristanci amma kun ce kuma mu haramun ne mu aure matan ku to dan Allah wannan babban minci bane a gani in baka in Allah subhanahu wataala bai sa ka samu amsar da zaka bashi ba sai ya wuce da kai sannan in muqabala ce ake yi cikin mutane ya kashe ka sai malamin ya ce mai a'a kai wannan ai abu ne mai sauki mu abin da yasa aka halatta mu na mu aure matan ku mu in in ba yahuda ta mu mun yi imani da annabiwa annabi Musa in kuma kirista kake mun yi imani da annabi Isa in kana son ka armi musulma kai imani da annabin ta sai ce ban yarda ba fa in amanu
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم na'am fa in amanu bi misli ma amantum bihi idan suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi faqad ihtadawtu haqiqa sun shiriya wa in tawallaw idan suka juya baya fa inna ma hum fi shiqaqin to haqiqa su suna cikin bata suna cikin jayayya suna cikin rarrabuwar kawuna fa sayakfikahumullah da sannu Allah subhanahu wata'ala zai isar maka wa huwa as-sami'ul alim Allah shine as-sami' mai ji al-alim shine masani ina ganin ga dukkan alamu yan uwa lokaci ya macike muna ba za mu samu damar yin bayanin wannan aya ba akwai tambayoyi guda biyu da aka rubuto a jiya wani dan uwa yake tambaya wai wani lokaci ne ya kamata mutum ya shiga itikafi babu aya ko hadisi wadda ta ce ga lokacin da za a shiga itikafi sannan shi itikafi ba a ce dole bane sai cikin watan ramadana ake yi ne kai na fata an fahimce ni amma idan mutum yana son yayi itikafi na kwana goma na ƙarshe malamai suka ce bayan sallar alfijir ne zai shiga da in kana son kai koyi da manzon Allah ɗari bisa ɗari in kana son kai wato mustahabbi ne in kana son kai koyi da manzon Allah sai ka shiga bayan sallah ta alfijir domin akwai masu shiga bayan mi bayan sallar magriba yini na musulunci ga ka'ida yana farawa ne da mi da haduwar rana da rana ta faɗi yini ya fara amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam goman karshe in zai yi bayan alfijir da ya salla alfijir yake farawa kina in kana son kai koyi ne da manzo Allah san furtan tak tak sai ka shiga bayan sallar alfijir wannan shine amsa sannan kuma wani yana tambaya yake cewa da yaren turanci na ya rubuto wai eske an yi umurni da ayi fatiha bayan sallah mutane su zo a ce jama'a ayi fatiha fatiha fatiha wannan matasa ku sha makan kulahiya da akwai aya ko hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yi da yanzu an kawo irin rigimar da aka yi kan addu'a bayan sallah inda akwai hadisi da an kai an kawo mun gaya muku mun maimaita muku ita ibada ba a yi da ra'ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da sahabbai akwai da tattafan hadisai su sahihul bukhari muslim tirmidhi ibnu majah abu dauda da musnad na bazzar da musnad na imamu ahmad suna nan in akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare sallah ya juye ce masa habbai su yi sai a kawo in babu to ba mu iya hana ma wanda shike son sai yayi ina fata an fahimce ni saboda shi yana da niyyar sai ya aikata ni amma mun ce annabi bai yi ba kuma tun da bai yi ba ba ai in dai addini za a yi amma in kuma kana son sai kayi sai kayi amma ranar tashin alkiyama ba mu san kowa zai biyan kalada ba tambaya ta biyu kuma yake cewa wai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama eske annabi yayi salati annabi yayi salati sahabbai suka tambaye shi suka ce mun san yadda ake yi maka sallama ba mu san yadda ake maka salati ba ya koya musu yadda ake salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba sai da ya koya yadda ake mishi salati shi yasa malamai suka ce duk salatin da za a yi ma annabi da kowane irin lafazi a duniya bai kai ga wanda ya koyar da shi da kanshi ba in kana jin larabci ma ka hada ka hada kai wani salati duk da yake ma'ana ta tana da kyawu in ma'ana ta tana da kyawu da sharadi to bai kai irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da rai ne bai koya ma al'umma wannan shine abin da kamata mu gani amma zancen kuma mutum ya kirkiro wani salati dole sai an kalli ma'ana tai in larabci na ka iya kana iya kai addu'a da larabci ko da babu cikin qur'ani ko babu cikin hadisi ko ba haka nan bane eh amma ma'anar ta zamanto alqur'ani ya yarda ta ko hadisi ina fata an fahimce ni to wannan su ne tambayoyin da suka iso a hannunmu a rubuce da haka insha Allah ta'ala na'am na'am na wannan wannan abin da babu eh na gane malam wannan malam yana malami yana kira ga masu zuwa masallaci saboda kwana ba komai na yake kirayo su ba sai esin nan kasan suna jin sanyi shi yasa suke haduwa cikin masallaci duk da yake ba ibada ta shama wani da kai ba abinda muke kira ga mutane su ji tsoro Allah subhanahu wataala na farko in kana da niyyar kwana masallaci wuri ne wanda yake ba haramun bane musulmi su kwanta cikin masallaci shi wannan babu nasi wanda yace haram ne a kwana cikin masallaci ina zuwa malam ina zuwa saurara ka ji dai malam shi ba a ce ga nasi wanda yace haramun ne mutane su kwana cikin masallaci amma akwai lokuta na ibada kai ka zo kai kunci ka hana mu mutane saboda ibada yanzu akwai wanda suna son zo saurari tafsiri ba su samun dama kenan in ma kwana za a yi to na farko sai dai mutum ya je sama sannan na biyu idan mutum ya yi ihtilami yana cikin masallaci ya je ya wanka ina fata an fahimce ni amma kuma da sharadi mutum ya zo da sutura mai kyau kwana cikin masallaci kakka to mana da tuwahin da baka iya jiya ma mun yi magana kan wannan kaga mutum tuwahin da bai iya kwana da samantalan mata sai da su ne zuwa bisa ya bata tafiyar masallaci tunda kana tsoron mata ka sai ma hada ko ta ce maka ban yarda ba tashi ta tada ka amma shi Allah tunda ba kama ka zai bace ka to da tuwahi batal batal ka shigo ka shigo mutane ko kuma ka zo da wari cikin masallaci kana cutar da musulmi ko ka zo da abubuwa da su dace ba don haka jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah kuma in za a kwana karamci a je sama in ba sama akwai wuri sannan kada mutum ya je zai kwana ya mai da kai na yamma ya maido tunanu ne abin nan gabas ka maido al'aurar ka tana kallon alƙibla in ma masallaci kake ka juya in can sama ne ka mai dokan kai dibi ya abin nan ko kuma ka kishin gida hakan ga irin kwanci irin wanda ya kamata kai amma mutum ya zo ya kwance ya mai da gabani yamma ya mai da alawar ta dibi alqibla subhanallah ya kamata mu ji tsoron Allah ya uwa musulmi kira ne dan uwa musulmi yace aiba mutane kuma dole na mu yi kira zuwa ga musulmi su daina irin wannan aiki a tashi shahru ramadan ba a ce shahrun nawmu ba shahrul ibada sannan ga goma karshe sun shigo ko ba kan na ba Aisha radiyallahu anha ta ce in goman karshe sun ka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shadda mi izarahu sai shi dama zanin shi tam ma'ana ya shirya ma aiki wa aiqadha ahlahu ya wato ya tada iyalin shi lokacin ibada amma mu musulmi da mun zo yanzu goma da karshe sai kwana sai kwana su ko waɗanda ba su azumi ko ko gayu su ko sai shirye-shiryen sallah yanzu na za a haɗa kuɗin giya yanzu na za a haɗa kuɗin fanta yanzu na za a haɗa kuɗin da za a sayan gin yanzu na za a haɗa kuɗin rawa yanzu na za a haɗa kuɗin da za a yin sabon Allah ranar sallah Allah ya tsare mu malam sai kai mu addu'a wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi a nan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi so da dama ko ya sayar da shi koyewar amfani da ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya da shi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rataya a wuyansa malam ya ce malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zuhar goshinsa kamar yadda malam bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki sai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikinsa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙinka kai da ka yi tsarin tun a farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka ba shi izini ana iya yi amfanin da aka ga dama da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malami ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya ta kumshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shirin yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan ya yi haka to sunansa barawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kasat na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko sai dai ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya iya a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio labuwa da islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya dau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi to zai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka bashi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfani kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka ɗauka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a riƙe inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum ya yi wani aiki zufarsa ce zufar goshinsa ne wahalarsa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan kaci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarinsa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta sata ko mai ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko cd ko kartu memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan kai haka ka yi kuskure abinda ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yadda ka ke bukata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zalunci ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shaidan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malam ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi muku a game da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kan mu gane kuma mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki ɗaya ɗan uwa musulmi kun dai ji irin haɗarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayansu mallakar Sidola Fadil Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko karti memoir idan ba anan ne Sidola Fadil Islam ba to shi kenan kun taimaka an yi sata kenan shi ko a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku faɗa tarkon shedan ku nemi kaset ɗinku na wa'azi ko sai dai ko karti memoir a Sidola Fadil Islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya ƙarfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku. Wassalamu alaikum.